الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى مدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين yau sha shida daidai ga watan rabi'u thani 1442 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa sallam ko kuma sha biyar a lissafin da aka ce muke da shi a nigeria amma lissafin ummul qur'an na maimaitawa sha shida ne ga wata yau a cikin baka kuma yau goma ne na tsammanin goma ne ga watan nuwamba majalisi kenan na 43 na karanta littafin al-mujtaba ko al-mujtana littafin al'imamun da sa'i Allah ya rahamshe shi kafin haka ina so in yi tsokaci kan abinda ake ta magana a kai a kai magana canjin kuɗi kaza-kaza wannan magana tana ta trending na yi saƙo na farko na yi na biyu shekarun ji abin numina da na turo a saƙo a kan dai magana to sai na ga akwai bukatar ƙarin haske har wa yau ya zamanto shi ne karo na uku saƙo na uku kenan waɗanda kuka aika saƙon ya kai ku sake aikawa la'alla cikin bayanin a sami fa'idodi da yawa inda gyara kuma ai kaga sai mu gyara domin ɗan adam ai tara yake bai cika mu ilimi ba wanda isa kuma ya haɗa da ilimi abinda zan ce shi ne saƙo na uku kenan kafin na ƙara ƙila na hudu gobe a hutu ba kuma allah da ya datar da mu shi mai kula da babban bankin ƙasa gaba ɗaya ya kira taro na 'yan jaridu kuma wannan abu ne muhimmi abinda ya shafi 'yan ƙasa a ji shi daga bakin waɗanda suke da ilimin su yi bayani da misali majalisun karatu ba za mu tsamu karanta larabci ne kaɗai ba abinda ya shafi rayuwar mu dole mai magana a kai inda muke da ilimi inda babu shi shike nan mu ja baki mu shiru shi ga wannan babban banki abinda ya ce makasudin abinda ake kira redesignation redesignation sake wa kudin najeriya fasali abu uku ne in ka kalli maganar shi saboda kawar da abin da ake kira excess cash kudi da ya ɗanfare a hannun mutane ba sa yawa kudaden a magance wannan sannan kuma inflation da magance hawan farashi na uku kuma crime magance laifuka to kaga babu ɗan ƙasa da ba zai so wannan bai ai abu ne mai kyau ai ba kuma mu da ilimi akan haka bane amma ni bayani na farko na biyu ba wannan ne na kalla ba na kalli magana dan me za a cire rubutun ajami daga kudin mu sako na farko kenan na biyu da nayi amina na dan tabo wannan magana to ga fadadawa akan wannan bayanin har wayo da yawa daga cikin masana ma suna ma sukan lokacin suka ce ai ba wannan lokacin zaka yi wannan abu din ba bai ma dace ba wadan kenan ba muka yi magana ma akai misali bangaren da ma ake magana akai masana sun ce ba ma lokacin zace ba wani cewa ma siyasa ake yi nan kuma tsakanin su ne gwamnan wata jiha cewa siyasa ake yi siyasa ga abinda ya faɗa kuma jama'a ta ji to abinda suka ce kudin da aka sake shi yake yawo ko ya kamata yawo a hannun mutane naira triliyan uku ne da digo biyu 3.2 trillion naira kudi mai irin wannan mahaukacin yawa sai suka ce amma abin bakin ciki banki duka-duka ba ta da wannan kudin an nemi triliyan biyu da digo bakwai an rasa suna yana madalla wani ce suna nan a najeriya ba inda suka tafi wanda wannan adadi yana wakiltan kamar da shi gauna din ya fada yana wakiltan kashi 85 cikin 100 na dududun kudin kasa kenan gwamnati ba inda suke ba to ka zauna irin da hankali ai kawai to amma tambayar da wasu suke suka ce ah to ina jami'an tsaron da ya kamata su nemo su har ɗaya ma yake cewa ta wannan ba aikin ma wannan babban bankin Najeriya bane katsalan nan ta yi ai akwai ofishin security officer na ƙasa babban jami'in tsaro na ƙasa ba shi na NSA ba ya ce wannan aikinsu ne su zaƙulo waɗannan mutane sannan kuma idan za a magance ima tattalin arziki ɓanna ne akwai efcc suka ce ke central wannan ba aikinki ba ne aikinki ki daƙile yawan hauhawan farashin wannan ina haka ya tun muku maganin masana ne a filinsu kuma ina da iko in karanta in fahimta saurara in ji tunda da yaran da na iya shi ne aka yi ba wani abu nan da yake ko dabo a kan shi misali ni ba shi ne magana ba a sakona na farko da na biyu ba shi na tabo ba kuma na san da haka din amma na tabo abin da ya fi mana ciwo ne ana son a taba addinin mu kuma yan ƙasa muke zo mu magana ta hanyar ilimi da kuma bayani la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra kun gane ko sannan kuma bayani na ƙara nuna cewa akwai abin da ake kira kuɗi na jabu counterfeit shi kuma ya kai wajen naira tiriliyan ɗaya wallahi a ƙasan nan haka wani uwa babba yana rike da sarauta irin tamu ta gajiya abin zazzau ya kira ne daga ainihin mina ya ce malin ga halin da ake ciki a makaka a madina lokacin suka je umra ya ce kaji kaji kaji har yi bayanin cewa wani babban jami'i shugaba ne a hukumar wato kula da kuɗi a majalisar ƙasa ya ce malam ya bani tabbas ba magana cire wannan rubutun arabiya wanda ta waya abinda da muke abin nan kenan ba da ka muka yi magana ba ba kamar yadda ainihin ake faɗa a malamai su yi bincike ai mun ƙara bincike ai an yi a baya ne sai na ali ke cewa man wada a nafsahu mawdi a tuhumati falayilu manna man a sa'a zanna bihi duk wanda ya je jefa kanshi inda a iya masa mummunan zato kare zargi kowa in aka masa mummunan zato to sun kai kansu mummunan zato don sun yi a baya so mai laifin malamai suka ce ahir ashe saƙon da muka tura Allah ya sanya masa albarka da yawa ashe an ji kenan da an yi shiru da sai a sha da mu in sai aka zaka ce a'a ai an kira gonan babban banki kuma ya bada tabbas ba za ka maka ta shi kenan ai ko bu gane bane to amma sai dai mun ce we live to see muna fata mu ga alkhairi kasan mu ce to in karisa muku yake cewa ainin trillion ɗaya na naira na cikin buja-buja cikin wato kudi ne wanda aka mai da su na jabu kuma suka ce an fi samun jabun nan ne a ainihin 200,500 dama su ne canjin zai shafa ai manya-manya ɗin to kuma sai muka ce to ai manyan nan kuma su ke ɗauke da rubutun shi wannan ajamin a halin da ko ba ku fahimta ba amma tun da wannan bayani ya zo muka ce to ai babu ɗan ƙasa da ba zai gobe haka ba amma kar ku manta da masana expert sun ce duk wannan ma shirme ne a fahimtar su ba lokacin da ake ba kenan ingila da sarauniya ta mutu sai da suka dauki lokaci kafin su salin pound din su misali kasashe sun yi haka sannan suka ce waɗanda suke mabannatan da suka tara kuɗin suka ɓoye su ma suna da wayo ai wani ce matsalar kawai a yaƙi ɓannan ne ba a so a yaƙa kawai haka ba zai gagara ba ai ba zai gagara ba a cutar da waɗanda suke marasa ƙarfi da zama wani redesignation to amma tun da niyya ce ake so mai kyau saƙonmu muna ma ƙasarmu fatan alkhairi Allah ya sa wannan abin ya tabbata ya kasance alkhairi wannan saƙo ya kara ɗaya je ko'ina akwai kuma shari da zan yi kan magana da take yaɗuwa za ta zo daga baya amma wannan majalisi na karatun hadisi da dukkanin majalisanmu wallahi muna ma ƙasarmu Nigeria uwa maba da mama fatan alkhairi da yi ma shugabanni madalla da ƙoƙarinku na magance ɓanna amma don Allah ku zabtare yawan inflation da ke damun hawan farashi yana kashe mutane talaka yake jin wannan ciwo shin a canza kuɗi shi zai maganin hawan farashi ko a ɗauki mataki na tsakani da Allah abinda wasu masana ke zargi ma kenan expert ne sai aka waye gari tsakanin ainihin ma'aikatar kuɗi shugabannin su ma suna jan ja cewa sun ji sanarwar ne ba sanar da su ba su yanzu kenan tsakanin su sarka ba mu ne da ba mu sani ba muna da full information amma muna magana kan abin da sannan kuma kamar yadda na faɗa a sakona na biyu ai mun samu dama na mu canza cire wannan kuɗin a takardar naira a baya me yasa ba mu canza ba me yasa sai a ce abinda shi tsohon gonan banki wancan gonan anan barkai to mun yi reversing mun dawo ma ainihin wannan kuɗi da wannan tunda abu ne na tarihin ƙasa to me yasa ba a yi haka ba kuma an samu dama ɗin idan mai girman shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya da taufiƙi shi ke da daman yi haka to a ɗau mataki ba saboda ka bayanin da gwamnan banki ya yi magana ce da hankali wallahi zai kama abin farin ciki kuma musamman kamar da na gaya muku wani shugaba mai mutunci a idanunmu ya ce ai kwarai an yi magana da shigar ya tabbatar ba magana taɓa rubutun arabi ko ajami to shi kenan dama abin da muka ce a kiyaye kenan abu biyu kawai za a yi a canza kala da kuma chips wata na'urar da ke fayyace wannan yar jabu ce da ba yar jabu suka ce ta yanzu ta zama kamar kawai obsolete a iya yin jabunta tunda dai trillion ɗaya na yawo na iska wani abu sai ƙasa ta fa Najeriya Allah Najeriya ƙasashe hudun fodiyo Allah ƙara mata kariya amma abin da ciwo ƙwarai da gaske da haka na baku ne a takaice abinda na saurara na bayani akan da kuma abinda yan uwa suka faɗa cewa a amala ai muna da tabbas na gaya muku ainihin wani dan uwa ya gaya min cewa lallai ba magana taba wannan abu to shikenan kamar yadda nace Allah ya tabbatar da alkhairi amma muna son duk yan uwa su sani ba ma magana ba ma kwan mu sai da zakara alhamdulillah sai mun yi bincike muke faɗi ba wani abu ne da bamu bincika ko a ce a tsaya a ji labari ba tukun ai labari shine sun jefa kansu cikin tuhuma ne kamar da na faɗa da ba a yin a baya ba ai da ba za mu tanka ba to ba an yi ba ne? ba yi ba ne? ko ba a samu dama a canza ba me yasa ba a canza ba to to wannan dama na faɗe shi a sako na farko da na biyu wannan kuma sai na uku na uku sai wani ra'ayi kuma ke yawo ra'ayin yana cewa to wai dan an cire a jami sai me na ga wannan bayanin in an cire ajami daga kudin najeriya kuma sai ne mai wannan magana kuma musulmi ne kuma kila wai malami ne to in gu har haka ne sai mu ce to ga tambaya guda tara zuwa ga duk masu wannan magana sai me sai muka ce to tambaya ta farko sanya mai 'ya'yan musulmi jarrabawa a ranar sallah ko gobe sallah kuma ba a isa a isa jarrabawa ranar kirsimeti ba shi ma sai mai sai mai ko ba binta ba ne ya kamata mu shirya to sai mai yara kawai za ku yi boko ku yi boko an sa jarrabawa ranar sallah kirista ba za a sa ba sai mu tambaye ku sai mai shi kuma wannan ko ba zama na tambayar ba sai mu ce sai me ran sallah ana samun ya'yan mujarrabawa a universities ko ba a yi anan je ka kudu sun ma damu da sallar ka amma ko jami'ar musulunci yanzu misali muna da jami'a mu mai daraja mai girma jami'ar alƙalam ta katsina muna alfahari da ita kirarinta jami'ar musulunci ta farko a najeriya kuma gaskiya ne amma ko su ba su isa su sa jarraba ranar kirsimeti ba ga shari'a garinmu ne za su iya sawa ba za su iya ba amma in ka ji jami'ar abraka a delta za su sa jaraba ranar sallah who cares to masu wannan magana don an tara da misemi sai mu tambaye ku to shi kenan an sa jaraba ranar sallah sai mai amsa kan tambayar kenan ta biyu tambaya akan wancan magana sai mai din sai muke cewa amfani da kalandar kirista kun san tarihin kalanda? kalandar da muke da ita a ƙasar nan da gwamnati ta yadda da ita rasmiyan ai ta kirista ce ta paparoma grigori a 1582 ya kirkiro ta 1582 ce christian era paparoma grigori kuma ya gina wannan kalandar ne bisa la'akari da tsohuwar kalanda mai suna rrc roman republican kalanda ko karanta tarihi ba da ka za a yi magana ba suka ce ainihin watannin da ke cikin wannan kalan sunayen gumaka ne january gunki ne sunan shi janus february gunki ne february march gunki ne martius har ƙarshe september wannan kuma sunaye ne na abin nan august suna ne na ainihin basarake emperor augustus amma asalin watan ana kiran shi sextil july kuma wata ne na biyar ba ma na bakwai ba ne sunan shi quintilis papa roma gregory daga ji pop gregory ya yi kama da shehu sheshe to daga yau wannan kalanda a duniyar kiristan july amfani to ita ake mana amfani da ita tsakaninsu kirista 'yan ɗariƙar ainihin anglican ba su amince da kalandar ba sai 1782 shekaru 200 suna ja an ja tsakaninsu to muna mu awanne aka ƙaƙaba mana ga kalandar ta gino akan hijirar annabi muhammadu ba a yadda da ta a ƙasar nan ba sai mu ce shi ma sai me sai ke wannan tambayar sai me tambaya ce wanda ba ta gino akan ilimi ba da rashin kuma dattako biyu kenan ko tambaya ta gaba har yau sai mu sake cewa a wasu rare a wasu wuraren an hana 'ya'yan musulmi zuwa sallar juma'a ko kun san da haka a kwanda a ɗaya daga cikin airport ɗin ƙasar ne cewa lamar ranar sallah haka za a zo a caje mu kun bar wajen aiki kun je sallar juma'a za a yi maka deduction a cire maka albashinka shi ma nan sai me ko sai mu yi shiru sai mai kar mu ce kala bisa wancan magana don an cira a jami sai mai sai muka ce to waɗannan su ma sai mai sai mai don mu yi shiru sarakan son zama lafiya sai ka iske irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce ana magana a kansu yawanci mu ɗaliban ilima mun fi ƙwarewa wajen sukan junanmu wani bai iya wani ya iya ba abu da ya dame mu sai ka ji mu yi tsik na'am duk wanda ya zo da hanya ta batsala a yi masa raddi ta ilimi yau ba shirme da hayaniya ba shirme ba ka sauran shirme tambaya ta uke na ita ma muka ce sai ne ran juma'a sa jarba ran juma'a wannan sau nawa aka yi shi sau nawa ran juma'a ke sa jarba ga lokacin sallah kila ka ce to ai mu juma'a ba ranar hutu ba ne allah ce fas'au ila zikirin lahi wazarul bai يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مي إن أنكرا صلى دن جمعة كوي سوليتي كبر كومي أشياء كوي هوتو ألوكتن kirashi hutu ko Allah ya ce ku bar komai ku je sai wani ce a lokacin za a yi jaraba zo ka zo office a lokacin in ka ki a kore ka kuma kowa ya yi shiru nan ma sai mu ce malam da Allah tsaya sai me sai me jami'in gidanin suna sawa la'alla sa sallah a yi na ranar jaraba ranar sallah kila biyu ke ba za a yi haka ba ina kyakkyawan zaton haka amma ran juma'a ba a sa jaraba wani irin mentality ne wannan me makasu karatun boko hauka ne kuma sai kuma ce tausai mai da haka ya faru shi ke nuna maka level na wato ci ba da muka samu kanmu a taba addini ka ce sai to da Allah ya kaddara sakon ya je sai aka ce a ba haka zai ba ko ne ba ku gane ba to yanzu mun gane ai sai da muka gane muka karanta tarihi muka san me ke faru dan an riga an yi a baya ne da Allah ku ne ba ku gane ba kuka kuma yi shiru tambaya ta nawa kenan zan tambaye ku kuna bina da kyau tambaya ta gaba hana 'ya'yan musulmi mata sanya hijabi a kudu shi ma sai me tun da ba a so hukyale su sai me ko shi ma sai ma wannan tambayar saboda duk layinsu ɗaya ai rashin abu ya muka ciwo ne za ka ce sai me a jami'ar obafame a wolo na je lakca kusan fi da shekaru goma sha sai da aka kori 'ya'yan musulmi guda takwas laifinsu hijabi kawai suka sa ba su taka ba zuwar ba kuma shi ma sai mai kawai sai shi wace a sa hijabi ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudhin wa kana lahu ghafurur rahim sura 33 aya mai lamba 59 ya kai annabi ga yawa matanka da mata su rufe jikinsu gaba daya sai suka ce ba za a yi ba a kudu sai da kungiya irin su murik na su professor lakin akintola dan uwa mai kokari suka yi rigima da gwamnatin lagos dole suka amince da gaba sai ku ce da su da allah ku yi haƙuri sai mai 'ya'yan musulmi ku shiga irin sai lagos kawai sai mai duk sai ku faɗa haka to duk wanda kuka je wannan magana sai mai ku bashi tambayoyin nan ka ce to ga abuwa da yawa na cin mutunci sai mai kai a ƙarshe ma yan ana sai da giya a garin ka ce sai mai tunda su ma yan ƙasa ne saboda zai iya buɗe wato ɓanna da yawa irin wannan tambaya ta rashin dattako Allah ya tsare mu ya kare mana imanin ya kiyashe mu da harshen da kila bai sa linzami ba kuma ya gafarta mana kurakuran mu gaba daya tambaya ta gaba ta nawa kenan idan kuna biyu tambaya ta biyar a aha tambaya ta nawa kenan ta biyar tilasta aske gemu ga musulmi shi ma sai me zai aikin jami'in tsaro sai ya aske tatas akwai ɗalibi cikin ɗalibanmu da gemun shi da ya shiga ɗaya daga cikin aiki na gwamnati sai zo malam askin kai da ka san bayan kwalban coca-cola na ce ya ta ce a karbukala ya kasa na ce na san mai ta kuma gasken shi an tilasta ne ko ba magana mun yi shiru saboda mai sai mai ma mun iya rigima tsakaninmu muradin mu samu sauti mu ce a ba mu yadda ba wai ce ba za mu haka mu ba ma zanga-zanga amma wai ce kai kai kai iqrarul munkar wani manhaji ka samu mudaddan manhaji ne ba manhajin salaf bane shirme ne kawai shi ma sai me aska gemu na'am to kaji ko shi wannan daga cikin ma'aikata ne yake cewa in suka ga mutum da gemu sukan ce je ka gusar da wannan dattin gemun ne datti amma kana iya samun dan boko dan kalmas ba markasai ya bar gemu baya ba irin na kalmax ko kuma sai a mutunta shi a ce kai wannan is marxist ai wannan ai wannan wannan wannan wannan is comrade gemu na kamaradanci ba na sunanci ba ko sai gemu irin na frederick angels to yawanci muna samun wato karancin fahimta da rashin wato abinda muke kira dhiqul ufuq ya zamanto horizon din mu na bincike da karatu yana da karanci maka misa ka ce misa ce sai ne cikin sai mu shiru su ku abu daya su ce musulunci za a kawo ba su shayi su ba a cewa da su aku bari sai me saboda kila sun fi musulun haƙin kansu kenan zuka kira gemu ka ce da shi ainihin ƙazanta to ya za ka ji a zuciyarka sai ka ce amalin da Allah sai mai ku yi shirko tambaya ta nawa kenan don mu samu makaranta hadisi mu a cikin nasa'i ko da hadisi biyu uku hudu biyar ne misali a yau sai tambaya ta nawa gwamnati in za ta ba da wani tallafi na wani muhimmin abu a ƙasar nan misali za a ba da tallafi a yi noman shinkafa ba na ba 'yan ƙasa tallafi ba daga central bank akan samun ruwa ko ba a san ruwa to shi ma sai me ka bari ka ba ko ƙarƙashin wannan magana ne sai me ku kyale kawai da Allah a ci gaba da cin ruwa din kuma ga abin da Allah faɗa game da riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيء مثل الربا وأحل الله البيء وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله هذا وقع الشنعية ومن عرف لك سوراك شيما سيمي كنت قبل تشنرو دبن كوي sai muka ce da shugabanni masu girma yalla bai to Allah in aka zo ba da taimako a kalle akwai musulmi mu da muka ce ba mu son ruwan to a ce yan ƙasa ne na ku ba ruwa wanda suke so a basu dan Allah me laifin wannan magana din shi ma a karka yi zafi sai me a bai da ci gaba da ci kawai karkashin wannan magana din tambaya ta nawa kenan tambaya ta nawa ha to ba ku abi ta shida tambaya ta bakwai tilastawa ‘ya'ya mata musulmi a nync cab sanya tufafi matsatsu ka gama ce matar aure a sai ta tobe ko ba ku sani ba ne? mace musulma mai mutunci ba ka taɓa ganin karin jikinta ba saboda za ta yi nysc ina dokokin da suka tabbatar ma ɗan ƙasa yana da ‘yanci addini shi kuma ina manufar federalism unity in diversity cewa eh wannan ƙasa ce Allah ji kan Aminu Kano ya ce Najeriya mai ce da tawa'ikun sa abin da ya faɗa Najeriya ƙasa ɗaya ce amma kowa sun gidan uban shi to me yasa ba za a kana ce to ko musulmai a NYSC sai mun yi abin federal character shine federal character ai mace musulma ki sa hijabin ki ba za mu matsa miki ba zai gagara ne ai wannan dan me zaka tilasta maimuna da Aisha ta sa matsatsun kaya kamar ungozi ita ba matsala bane akan ta ta yi mana tunda sai an yi service din kuma sai ka ji an yi shuru majalisu ba a cewa kala shi ma malam da Allah dakata sai me ko a yi shuru saboda faranta musu ko rashin sanin makasudin zama mu a najeriya kenan ba mu da yanci ne shi ma sai mu ce sai ne ba a yi ne wannan na tuna kusan shekara talatin wata ran ina port harcourt wata yarinya bayarabe ya ce a jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar rivers ta zo da hijabi ina jin hadda niqabi an kira ni lakciya ne a jami'a din a 1980 wajen 88 ko 87 yarinyar nan sai kam kamanda ya ce what is this you got to remove it ita kuma ta ce over my dead body ta ce in cire wannan don zai wa NIS saboda certificate ɗinka na haƙura da abin ɗin sai yan wanda ke ce da Allah wanci da Allah kiyau to kaji ko yan semi yan semi an nade da samun irinsu ta ce hadda nake ganin kamar kuna da hankali ku taimake ni akan in bi Allah kuke wannan ta ce to wallahi na tukun aka ce ai ku kyale ta na fanatic sai aka ce ku kyale ta tana da tsaurin addini sai muka ce tsaurin iri biyu ne kai kuma kana da tsaurin bin shaidan ba shikenan ba hoko ni na tsauri zan bi Allah tsauri kai kuma saboda aqibin Allah saboda kana son ka bi shaidan kai ma kai tsauri mu je mu ga wani tsaurin ne zai tsaure in ma tsaurin akai tambaya ta nawa kenan tambaya ta nawa kenan ta bakwai tambaya ta takwas ah to inda haka ne idan misali ofishi na cmd menene cmd chief medical director na manyan asibitocinmu a arewa misali kamar munan kano ko jami'ar dan fodiyo wanda ya nemi takara zai yi takara da musulmi dan wannan yanki shi ma ce labai sai me ka bari kirista daga kudu ya hawa wannan kujera za su yadda? of course ba daidai ba ne ka ji naka yankin na ba da wannan misalin ne domin akwai ɗaya daga cikin asibitocin da wani malami a kano ya ba da shawara ya kamata a dinga sa akwati na yadda ake yin sallah marasa lafiya su ga yadda ake sallah sai a wannan asibiti yadda labari zo mana wani babban yi ce ce wanzu ai a asibitin na akwai kiristoci marasa lafiya kuma a yankin arewa ne sai muka ce a me ya kawo magana akwai kiristoci a kasar mu a yankin mu to in dai har akwai haƙƙin kiristo in aka zo zaɓen mukami ku ce akwai kirista ka sauka a bashi kujerar cmd inda gaske ne ku duba ba to shi ma sai ne vc ship a buk a ɗan fodiyo a unimate jihohin mu kenan misali wanda ya fito neman takarar da ke ba musulman shi ma ku kyale shi shi ma ce sai me yana da haƙƙi amma duk mun tsare mun ce a wannan ba yankinka bane sai mu ko amma da an taba Allah sai ka ce a babu ruwan misali akalla ba za mu yi magana ba karkari fa mu faɗa kawai ba ma iya canza komai amma bayanin sai gagara kuma shi ma sai mu ce sai me ban gane ko kun gane abin da nake so na faɗa ba sai tambaya ta nawa ai ta kare ma kenan ta takwas na gaya muku ko ta tara akwai da ban labari hatta logo shi'ar da aka liƙa a ainihin makarantar koyar da hafsoshin sojoji na kaduna nda menene kirarin nasarar da rubutun bawa ko da larabci to shi ma suna guna-guni sun ce a cire za a musulunta da najeriya ƙila mako sun cire allahu alam shi ma sai mai duk sai mu shuru jaridar guardian ta ɗaya ga watan november ɗin nan ta ɗauko labarin ran talata ɗaya ga wata take cewa ƙoƙarin canza kuɗin nan ya haifar da kace na ce wasu na cewa lallai a cire to yana sha kuwa magana ke whereas some are saying it should be retained muke a bashi yadda yake to abin da ya shafi addini Allah ce latubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu ya rige gare ni ga wani ya fahimci abin amma shugabanninmu da suke karin haske wannan abin insha Allah malam ba zai faru ba sai magana ta kare ai da abin da muka ce kenan shine ashe magana ta yi amfani kenan ashe kun san nauyin ku ne kuka yi shiru sai da aka faɗa kuka motsa kenan ya Allah to Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon kiyaye ta kuma wannan kuɗi da za a canza kun sani ne dole ne ƙarin ilimi za a fara ne tun daga 15 ga Disamba 15 ga Disamba haka aka faɗa a gwamnatance kuma haƙi ne mu taya gwamnati iyar da saƙo mu taya ta wayar da kan al'umma duk ɗan ƙasa na gari zai taimaka ma gwamnati wajen wayar da kan al'umma kan aiki na alkhairi sun ce sha biyar ga watan disamba sababbin kudin za su fito naira dubu ɗari biyar da ɗari biyu har zuwa talatin da ɗaya ga watan januwari baɗi ana ɗaya ga wata tsohon kudi ya zama yayi ya kamata a san wannan a ƙara sani sai suka ce yanzu kuma sai kayan abinci ya fara tsada to a gani ko to shi ne suke cewa anya ko zai saukar da farashin haka dai aka ce wa yake mafatan alkhairi Allah ya tabbata mu Najeriya alkhairi wasu na cewa dan siyasa ne ba ruwanmu da wannan mu mu dai ga abinda abinda muke magana kai kudin nan an zo an so a cire an cire kudin kuma ana ta hankoro ana kaza nayi bayani a sakona na baya ai har wata ke cewa ga shirin kudin kudin ma ana so a musuluntar da shi na gaya muku wannan a AIT da kuma irin amsar da na bata da kuma tarihin asalin wanzar da wannan kudin ma a cikin turan mulkin mallaka suka yi naira da kobo 1973 aka kirkiro an gane ko zamanin mulkin soja a lokacin duk wanda ya san fan daya an rubuta fam daya mun san wannan lokacin ashe suka kirkiro kenan misali kuma suna cewa an ma daɗe ba a yi canjin kuɗin ba dan tun bayan shekara 20 da aka yi na baya suka ce a ƙaira duk shekara biyar ko goma ya kamata a canza kuɗi ba abu ne tsoho ba amma a yi shi da manufa mai kyau kar a taɓa abin da ke da abin da muke kira wato sensitivity kuma mun gode da bayanin da shugabanni suka yi cewa malam kwantar da hankali wannan abin ba za a maimaita na baya ba su faɗi wannan ba ne amma abin da ya kamata a faɗa kenan ka tobaran bayan nan ba za a maimaita ba wannan katobarin ta samu ka ce to dan Allah kar ayi saboda a ba musulmi haƙƙinsu Allah ya ƙara ma ƙasanmu albarka shugabanninmu Allah ya musu jagoranci na gari kuma zaɓen da zai Allah ya sa ayi salin alin Allah ka danka shugabanci hannun bayan ka na gari iqra wa iyyakum bismillahir rahmanir rahim babun nahi 'anil bawl fil ma'ir rakib babin dake magana a wannan mun riga mun yi shi a baya eh shi za mu tashi to bismillah
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المقري المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه
wannan hadisi hadisin Muhammad ne ابن عبد الله ابن زيد المي المقري المقري دغ سفيان ونين سفيان ابن عيينة باشي بن باثوري بن ابن عيينة رحمة الله عليه shi kuma daga abin abizzinad manzon Allah ya ce har zuwa ga ainihin sahabi na wannan hadisi sai na Abu Hurairah Allah kara masa yadda manzon Allah sai yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid thumma yaghtasilu min kada ɗayanku ya yi fitsari a ruwa wanda ke kwanciya shi ne hannu fassara muku ruwa bargudu kuntuna? ruwa mai? wannan na hango nake shi na tsamani ko mun karanta shi to shi kenan kada ɗayanku ya yi fitsari a ruwa bargudu shi ne ruwa arrakidu almuqimu allazi la yajri kuma hadisi ne sahihi bukhari ya fidda shi hadisi mai lamba 239 haka muslim a wuri biyu haka abu dawo da wuri biyu wa haka ba hadisi ne sahihi to me hikimar haka a to ruwan da ke kwance wanda baya gudu sai aka yi fitsari a ciki kuma aka yi alwala kaga an yi da bakwalo saboda baya gudu to saboda ka a fahimci hannun kuma da ya ce la ya bulanna wannan taukidun nafi ne ko kuma taukidun nahi kai la nahiya ce ya bulanna filin mudari ma'aura ko mabini mabini ne filin mudari mabini ne ko ma'aurabi ne a ƙa'ida arabiya mudari ma'aurabi ne amma yakan kasance mabini ibn malik yake ce وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي رؤنا من فتن إذن كسام فعل مضارئي أكا جوغا لامسا نون التوكيد الثقيلة كو الخفيفة تو ينا فائدا تدك أرفا فاواني مثال ليستخلفنهم في الأرض أي أصلي دقا استخلفني استخاقوا أنه مؤربيني تو يكن ذو أبنغرهم كما حاني لا يبولن معنا atabbau a kul ɗayanku ya yi fitsari a ruwa wanda ke kwance sannan kuma ya zo ya ce zai yi alwala da wannan ruwa ɗin na tabbata hikimar hannun a fili take a shi wanda muka karanta shi ne adda'im ahsan to wannan shi ne hadisinmu na farko kenan na fata an gane ko sannan ya zo ce zai wanka cikin ruwan hadisi na gaba babu zikirin tisali awwalin lai wani lokaci ya kamata mai janaba ya yi wanka mutum yana da iyalin shi suka kadaita da juna a lokacin kafin ya kwanta ya kamata ya yi wanka ko sai ya yi baccin shi daga baya kafin a yi sallah ya wanka shi ne tarjaman babin ikra أخبرنا عن قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن نسيب عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل قالت وسلم ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة na'am wannan hadisi wanda yake ainihin an samo ne daga Amr ibn Hisham shi kuma ya samo daga ainihin Makhlad shi kuma daga wa daga Sufyan wani Sufyan ne nan Sufyan al-Thawri an gane ko نعم ina shine Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri daga Thawru Abdmanas sunan yanki ne a inda yake نعم shine Abu Abdullah al-Kufi wannan malami Sufyan al-Thawri subhanallah in ka ji bayanin malamai akan shi kalli mutum irin Shu'ba ibn al-Hajjaj yace Sufyanu amirul mu'minin fil hadith iya yabo kenan ayin kana neman yallaban hadisi Sufyan an kare kaga wannan yabo ne ba suka bane Shu'ba kuma ya sake cewa a wani wuri yace idza khalafani sufyanun fi hadithin fal hadithu hadithuhu in na faɗi hadisi sufyan ya faɗa aka samu cin karo ku bannawa ku je gana shi wannan ba yabo bane ya sake faɗi dai shi shu'batu ibn al-hajjaj abu bassam al-basri rahmatullahi alayh yake cewa kana sufyanu ahfaz minni in dai ruwan haddan hadisi ne sufyan ya wuce ni haka magabata suka kasance Allah ya ramshe su sannan kuma a yana da bayanai da yawa da gaskiya ne ban su da sauri shi kuma daga abil ala abil ala akwai magana akan shi amma siqa ne shi kuma daga ubada ibn nusay shi kuma daga gutayf ibn shi gutayf ibn al-harith malamai sun yi sabani kan sahabbantakan shi wasu sun ce sahabi ne ce ba sahabi bane cewa shi gutayf ya tambayi na na Aisha as-siddiqatu bintu as-siddiq Allah ya kara mata yarda yace ya Aisha wani lokaci na nabi ke wanka ne ayyul laili kana yaghtasil an-nabi wani lokaci manzo Allah yake wanka ne qalat sai tace rubama rubama ko rubama hmm anan me muka samu akwai qur'ani da yazo da rubama babu shadda wace sura ce suratu ar-ra'd a'a suratul hijr wazi bani ayar ألف لام را تلك آية الكتاب مي وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ربما ربما عرفتم so, ربما ميوا عرفتم to sai yake cewa sai Aisha take cewa Allah ya kara mata yadda rubama wani lokaci an so sai yakan yi wanka ai ya tambaye ta ne wai wani lokaci na annabi ke wanka kaga yana son ya samu fatawa ne na je na kwanta da janaba haka ya aisha da Allah ba ni labari to kuma kaga ai suna cewa alal khabiri faqat ai mutum ya faɗi wato kaya tsinki a me aisha malama ce ta kwankwado daga yanbu'in nubuwa shine take bashi labari take cewa wani lokaci annabi kan yi wanka farkon dare yana samun janaba sai je wanka shi ne abu da ta fara ba shi amsa ta ce wa rubama wani lokaci kuma ikita sala akhirahu wani lokaci sai baccin shi sai ƙarshen dare ya tashi wanka sai na ce wa kenan shi gutai mai tambayar sai ce alhamdulillahi lazi ja'ala fil amri sa'a kai mun gode Allah da Allah ya sa abu mai sauki ne haka ne ta ina ne saukin ya zuto domin da an ce dole mutum na kusantar iyalin shi dole je wanka to wata kilkila akwai bacci ya rinjaye mutum akwai gajiya ta ce a'a wani lokaci kan yi wanka a farkon dare wani lokaci yakan yi jinkiri to ce tuna gode Allah da yake Allah ya sanya mu abu mai sa'a wato yalwa da sauki cikin la kuma hadisi ne sahihi muslim ya fidda shi hadisi mai lamba ainihin wato 207 haka abu dawud da auri haka tirmidhi haka na sayi a wasu wurare baya ga wannan wurin misali hadisi na gaba babin da ke magana in za a yi wanka da Allah a sa sutura a sa kotin kuskure ne mutum ya je ya wanka ba jama'a na kallon tsiraicin shi shi yasa abin mala yana da ban tsoro na sha ba da wannan misali sai ka ga a cikin kududdufanmu na inda za ka je misali kududdufai da yawa kududdufi kududdufi in za ka tafi sai ga mutane malam baligai suna wanka tsirara yana faruwa ko ba faruwa wallahi yan uwa wannan ba abin kirki ba ne mummunan tarbiyya ne kaga mutum baligi dan shekara 40 ya tibir yana wanka ana kallon shi ina imaninka ina mutuncinka ina kunya to shine al-Imam an-Nasa'i ya kulla wannan babi zikru listitari indal inda lightisal dukkanin su hamzatul qa hamzatul banani al-qata'i ne hamzatul wasl ne kai ko zikru listitar li'anna hussatara ba za ka ce isba al-ightisal li'anna hughtasala babin da ke magana kan a yi istare a ainin killace karka bari a ganka lokacin wanka na'am na'am mun tsallake kenan ko madalla ahsant ahsant ahsant babin da ke magana akan wanka farkon dare shi ne abin da makaranta farko nasa'i sai ambaci farkon dare kawai amma bai ambaci ƙarshen daren ba ni na ɗauka duka karanta su da aka ne shari'a kai to da yake daki daki ne ga hadisi na gaba wannan hadisin yana gaya maka annabi yakan yi wanka a farko kuma yakan yi a ƙarshen dare na'am أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عبد عن عبادة بن يصيب عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره مم.
قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره ya قلت salam الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة kun ga sakon ɗaya ne نعم ta ce e yana wanka a farkon dare kuma yakan yi a ƙarshen dare a cikin isna da akwai hamadu ibn zaid mun yi shari akan shi a baya ci gaba باب ذكر الاستتار عند الانكسار to maganar mu ta zo in za a yi wanka a sa labule a sa kariya a sa shamaki a sa badala a sa katin karka bari a ga tsaraicinka yana أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa كان sallim إذا أراد أن يغتسل قال Mm.
ولني ف... ولني قفاك ya salam فأولي فأوليه قفاي فأستره به wannan hadisi sahihi ne abu dawud ya fidda shi hadisi mai lamba 376 haka ibn majal qazwini abinda hadisin ke cewa ah, a cikin isnadinsa akwai abdurrahman ibn mahadi shi ne ke son ɗaya magana kai shi al'imam abdurrahman ibn mahadi shi ne abdurrahman ibn mahadi ibn hassan ibn abdurrahman al'ambari al'azdi maulahum abu sufiyan al'ula'i wannan malami daga cikin dakkan malamai ne wanda in ka ji yaban malamai a kan shi subhanallah yahya ibn sa'id al-qattan yake cewa wani ya tambaye shi ce yanzu kai yahya ibn sa'id me za ka ce game da abdurrahman ibn mahdi yana da ƙwarin hada ya ce kai yi min shuru yi min shuru da allah ibn mahdi ya gaya min hadisi in ya farka daga bacci ya fi mutumin da ka faɗa ya gaya min daga littafi me ka fahimta ƙwarin hada al'imamul iraki sai da ya kafa hujja da ibn mahdi a cikin alfiya je ka karanta alfiya lamba 255 inda yake maganin malaman hadisi kan daga kafa dangane da rawaito hadisin da isnadinsa bai inganta ba in bai shafi aqida ba ya ce wasa halofi gairi maudu'in rawo من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والأقائد عن ابن مهدي وغير واحد cikin alfiya wasahalu malaman hadisi sun yi rangwame fi ghairi mawdu'in karoto hadisi inda ba mawdu'i ba ne amma wara'u mana in ba mawdu'i ba ne ba shi kenan khalas shi za ka ji gan littattafai na sira wani lokaci ana sama da sai da basu inganta ba ruwayar ibn ishaq cikin magazi akwai abin da bai inganta ba amma sun yi mag- amfani da wannan magana ne wasahalu fi ghairi mawdu'in raw min ghairi tabyin li da'fin amma wara'u bayanahu fil hukm wal aqd in dai shafi hukunci da aqida dole ka ce ya inganta ko bai inganta ba sai ce wannan magana an ibn mahdiyin magana ta fito wa ghairu wahid daga dan mahdi muka samu wannan magana ashe kenan ya isa hujja al-imam abdurrahman ibn mahdi Allah ya rahamshe shi ya ga maliku ya yi karatu a wurin shi amma tsakanin su da dadewa ya rusu shekara 198 maliku 179 an samu rata tsakanin su araftun yana cikin isnadin mu sai yake cewa wato abu sam ya ce ni mutum ne wanda nakan yi ma annabi hidima ya ce kuntu akhdumu rasulallah na kasance ina yi wa manzon Allah hidima malan babbar daraja da kima ai ba ta kai wannan ba a ce kai dinnan mai daukan takalmin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai hawa sama ne ka yanko masa asuwaki mai bashi ruwa ne هل هناك شرف أعلى من هذا الشرف لا yace na kasance ina manzan Allah hidima an gane ko sai ce fakana idza arada an yaghtasila qal annabi ya kasance in zai yi wanka sai ya ce da ni niwa abisam walli ni kafa kai ba ni ƙeyarka kun gane hausa kuwa? ai na ba da shi ne a gaza gurin hausan abin shi misali walli ni ba ni ai bai ce a tsani ba ma'ana ka jibinta min ƙeyarka ha? ƙeya na gani ne? ma'ana kauce kuma shi ne ma'anan ba? yawwa in zai wanka sai ce kai abu sam koma can gefe shi ne sai juya baya haka annabi na wanka can shi kuma na can ba zai taba juya baya kalle shi wata ilka ce to a lokacin ina bathrobe kai kake da shi a zamaninka kai kake da shi zamaninsu suna da irin nasu kuma zamanin da ya fi kowane zamani albarka kuma ke samun abin duniya ka ce babu amma nan ne duniyar ta gaskiya take ita ke da mabudin lahira a wannan lokacin Allah ka azurta mu makwabtaka da annabi Muhammad alaihi salatu wasalam walli ne kafaka ma'ana juya ka ba ni ƙiyarka shi na walli ne ka jibinta min ƙeyarka ai karka kalle ni a lokacin da nake wanka shine ma'anan ko fa'uwallihi qafaya sai ku na jibinta masa ƙeyartawa fa'asturuhu bihi kuma sai na bashi kariya bihi da ƙeyartawa kun gane domin in ya juya baya ai yana kallon mai zuwa kai na zaka tsaya annabi na wanka shi ne fa'asturhu biyu ka dubi irin wannan hidima da suka yi wa annabin Allah a irin lokacin da suka rayu Allah ya ƙara musa bai daraja ya ƙara musu yarda na'am
أخبرنا يعقوب بن da lokaci إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستوره بثوب فسلمت فقالت فقال من هذا؟ قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ثماني ركعات في ثوب to مختلف.
wannan shine hadisin na na umma hani za ku ji tarihin umma hani in Allah kai mu sati mai zuwa don sun ce lokaci yayi a wace ce umma hani kuma ba asalin sunanta ba kenan amma sai ta fi shahara da alkunyarta akwai asalin sunanta an gane ko a to za mu ji bayani har ma da bayani kan hadisan da ke cewa annabi ya nemi ya aure ta kaza kaza kaza ku ji sharhin malamai kan wannan hadisin da abin da ma'abota ilimi suka faɗa اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا رب العالمين اللهم سلمنا من الأيوب اللهم سلم الأيوب وجميع القلوب في ظلم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكون الله كرة تنبوي كبري طب بسم الله اقرأ